kyautar ɗinku ka kyautar ɗinku ku shiga cikin musulunci ka kyautar ɗinsu wala ta fi yi wata shekarar karku bi ta wakan shekarar wanda ke sawala muku waɗansu hanyoyi daban ba hanya shiga cikin musulunci gaba ɗaya fa in zarartum min ba'd ma ja'akum al-bayyinatu fa'lamu anna Allaha aziz in kuka goce bayan bayanai suka yi sun zo muku ko bayanai sun zo muku ga cewa kan cewa ga ga musulunci sun sa kuma gaba da aiki shi kai sai ya zama saboda son rai ko kuma ba wannan kuke so ba kuna son abin da ranku ke so ne to ku sani cewa Allah buwaye ne wani wannan kuma a cikin shirka ce akwai tahdi akwai na kokan cewa kuma ana za ku kuma wannan mun riga mun fasa kan shawo abin da ya rage mana waɗansu ba'arin ruwayoyi da aka samu dangane da wannan bayan da rukunin ba da mata mun faɗi ainihin shiga musulunci gaba ɗaya da ruwayoyi daban-daban da su wanda akwai da ke nuna cewa ainihin wilaya yake nufi babu bukatar da maimaita amma mutum ya duba cikin tafsirin imam akwai wa hadisi mai tsawo wanda ba duka zai farko ba idan mutum yana da shi electron yana da abin da shafi shafi ɗari shida ne da ishirin da uku tafsirin imam da yin zarar da ta fi dokokin wata shekara wannan ya ɗari shida da ana na jikin kwamfuta ɗari shida da sittin da a cikin littafin kuma ɗari shida da ɗari shida da ɗari shida da ishirin da takwas to abin da nake son karanto dangane da dogon wani wani dogon hadisi ne da ya kawo a kan fahim zarar amma ka ɗan zan karanto ba duka ba saboda hadisi da kasu yake cewa hadisi mai tsawo ya ce fa in zararto yani an silmi wal islam in kun goce kun ki bin silmi shiga sun karfi kabar da islam allazi tamamuhu bi itiqadi walayat ali alayhi salam wanda yake cikansa duk da da walaya ibn abi talib ولا ينفع الإقرار بالنبوة مع جهد إمامة عليه السلام كما لا ينفع الإقرار بالتوحيد مع جهد النبوة ainihin annabci furci da annabci baya amfanarwa in ba an aka musa imaman ke kamar yadda ikirari da tauhidi baya amfanarwa in an musa kowa wanda a sarari yake ga wanda ya karatu ya san cewa ainihin yadda ake gane wanda ya karatu shi ne wanda ya karatu da wannan shi manzo wannan manzo shi ne shi ne fara kayan kafiri da wasu wanda duk ya yarda da Allah amma shi bai yarda da wannan manzo ya soke imani da Allah kadalik wanda kuma ya yi imani da wannan manzo ya ki yarda da walaya shi kuma shi kuma sunansa mu'adu domin faɗin manzo Allah da ba don kai ba za a san mumini ba bayan shi ne aka ajiye ayan gara wane ne ke tare da wanzu to sai ce to in kuka goce ga min ba'd ma ja'akumul bayyinat bayan hujjoji sun zo muku min qawli rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi wa alihi wa fadilatihi wa tarkum ad-dala dalail dalalat riwad al-bahira ala anna muhammadan dalil al-imam la imamat ali alaihi salam bayan kun ji duk bayanan da annabi yi cewa ainihin wannan shi ne daidaitai farfarorin su kuma nuna cewa shi ne shirya manzo Allah kuma nuna imama ɗinsa kuma shi annabi ne mai gaskiya abin da ya ba wa dini yuzu ne haka kuma ya nuna cikin addininsa addininsa gaskiya ne to fa'alamu anna Allah azizu ma'ana qadirun ala mu'aqabati mukhalifin li dinihi wal muqaddibin li dinihi sani cewa Allah ta'ala mai waye ne kuma gwani ma'ana ya mai iko ne a kan ya sabe ya ya abu ya hukuma ga waɗanda suka saba ma addininsa wanda suka kafirce ma annabinsa la ya kadur alai ala la ya kadur ahadun ala sarfi intikami min muhalifi kuma ba wani wanda zai iya ainihin tunkuɗe ramuwan gayyar Allah hukumarsa da wanda suka saba masa kuma mai iko ne kan tabbatar da wanda suka yi muwafaka da addininsa mai wanda suka gaskanta wanda suka gaskanta annabinsa sallallahu alaihi wa kuma shi gwani ne akan da abin da ya kai dangane da wannan sai ce Ali bin Hussein alayhi salam ya ce bi hadhihi al-aya ghayra ihtajja Ali yawm ash-shura da wannan aya Ali bin Hussein alayhi salam ko alayhi salam ya ce ainihin da wannan aya ainihin Ali alayhi salam ya kafa hujja da shi a ranar shura alaman da fa'ahu an haƙi wanda yana wannan ayin tana da dangantaka da ke da ke da in ya kawo da a matsayin hujja kan wanda suka tun kuɗe shi daga haƙƙinsa wa akharahu an rubati ya jinkirta da shi daga matsayinsa a yace ainihin ali alayhi salam kamar ka'aba ne sun ta ko sun goro da sun suna suna bin kisa kamar ka'aba ne wanda Allah ta'ala ya umurta da a fuskanta wajen sallah to haka nan Allah ta'ala ya sanya shi shi kuma abin shi a al'amarin addini da duniya kamar yadda ainihin aka ce ya zama lazim ka dubi ka'aba kai kai sallah haka nan kuma bayan wannan kun ba zai cutar da matsayinsa ba inda ainihin mutane duk sun yarda sai ce a ranar shura ali alayhi salam ya ce da su cikin abubuwan da ya gaya ba ya gargaɗe su ya fara ya fara ya mu abar zana da yawa kila ihtijaj za a iya ganin wannan cikin abubuwan da yake yake ma'ashirar auliya al-ukala alam yanhi Allahu alam yanhi Allahu ta'ala an taj'alu lahu andadan min ma la ya'qalu la ya'qalu wa la yasma'u wa la yusir wa la yaqam yace ya ku ma'abuta kula auliya ukala ma'abuta ya ku ma'abuta kula ashe Allah bai hana sanya musu ko sanya masa kishiyoyi ba na wanda ba su da ba su karka ba su ji ba su gani ba su fahimta alam yaj'alu alam yaj'alni rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi li dinikum wa dunyakum iwama ashe manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi bai sanya ni ga addinin ku da duniyan ku yake ya sami iwama wa a matsayin iwama wato kamar wanda aka yi wani samfur wanda yake shi ne abin koyi nasa ne daidai wa daida wato shi shi shi shi nasa ne daidai kai kuma sai ka kwatanta naka da nasa ma naka ya koyi alam ya ji an ilayya mafza aku ashe bai ce ainihin ku mafza wato wanda za ku zo mafaka bai sai ainihin mafakan ku ba wato kuna wani wani hali ko kuma ku zo gare ni ba alam ya kullakum aliyun ma alhaq wal haqq ma ashe bai ce muku Allah na da tare da gaskiya gaskiya kuma na tare da Allah alam ya kul ana madinatul ilmi aliyun babu ba ashe bai ce muku ni ne oban ni ne birnin ilmi a ne kuma oban ko oban awala tarauni ganiyan an ulumukum wa antum ila ilmikum muhtaju ba ku gani na wadata da barin ilimin ku ba amma ko kuna da bukata da ilimi ni ba da bukata da ilimi amma kuna da bukata fa amara afa amara Allah ta'ala al ulama bi tibai man la ya'lam am la am man la ya'lam bi tibai man ya'lam Allah ta'ala ya umurci masana malamai su bi wanda bai sani ba ne ko ko ya umarci wanda bai sani ba ya bi wanda ya sani wa aka ce abi Allah ya umarci malamai su bi jahilai ya umarci jahilai su bi wani to shi ba ba gani su suna da bukatar ilimin su kuma bukatar ilimin su in wani abu ya same su wurin su ke koma to wa ya kamata abi afa man yahdi ila al-haqqi haqqu an yutaba amma la amma la yahdi Allah illa an yuhda afa man yahdi ila al-haqqi haqqu an yutaba an yutaba amma la yahdi illa an yuhda bai ka bai cancanci abi yace ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas alam kan uduna tartibal albab yace ya ku mutane ashe ba ku birkita jerin masu hankali ba wato masu hankali mai kamata su za su jera wa malam zai bi jahili ko jahili zai bi malam wane za a kaddamar waye mai bi ma'ana to yadda kuka yi dinnan yanzu kuka birkita ashe ba ku juya ba ku juya ka'idan hankali ba lima ta'akhiruna man qaddama kul karimul wahhab dan me kuke jinkirtar da wanda alkarimar wahab wane kenan Allah ta'ala ya gabatar da shi yasa ku kake komar da shi baya alaysa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ajabani ila ma radda ankum afdalu ashe manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi bai an sami da ba abin da yayi raddi ga mafificin ku wanda mafificin ku Fatima lamma haɓaɓa Fatima yayin da ya bi bi da auren ta ya masa rar da ya ce a amma ya bayi awa laisa karji alani a habu halƙin lahi ilallahi lamma ab'amani ma aku fa'ir ashe bai sanya ni ashe manzo Allah sallallahu alaihi bai sa ni sanya ni mafificin wanda Allah ya fi so baya ga manzon Allah ba yayin da ya ce da ni sun so tare da shi wannan hadisin sun so sananne ne a wajen cewa an kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi gasasshen tsuntsu sai ce ya rabbi ka kawo mini mafi soyon halittar ka baya ga mutunan tsuntsun tare da shi tare da sai ali ya shigo su su tare duk sun roito a cikin su itace bai sanya mafificin halitta baya ga shi ba a yanda ya ce da nufin wannan أو ليس جعلني أقرب خلق أخبر خلق شبها بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم أشي الله بيسان يعني وندي بقوة كما ده محمد صلى الله عليه وسلم وانا ما كان عندي شي شي عليه السلام لا يمسع يمسع لك إلنا ما شاء الله سني كما سوف ba wanda ya kai shi kama da abin afa afa aqrabun nasu bihi shibhan tu'akhirun wanda ya fi kama da manzo Allah ne kuke komarwa baya kuke jinkirtarwa ku kaddamar da wani wa abadun nasu bihi shibhan tuqaddimun wanda ya fi nesa da kusanci kama da annabi shi kuke gabatarwa malakum la ta tafakkaru wa la ta ajibu me ya same ku ne ba ku hankalta ba ku tunani ba ku hankalta قال من رواية الأليب بن مسلم فما زال يحتج بهذا ونحوه عليهم وهم لا نعم وهم لا يقتلون يتي أما دبروا يقتلون يتي يقتلون ولا يرضون وهم يقتلون كنا بلاوا bai gushe ba yana kafa musu hujjoji yana ce mu gashi gashi gashi gashi duk su amma su sam sun sun gafala dangane da annabi wala yardauna illa da ma'afaru ba su yarda sai da abin wanda suka bibi kawai su dai kawai wanda suka ce shi ne za su abata to shi din to fa in zalaltum min ba'd ma ja'akum al-bayyinat ko wa lura ba wato bayan hujjoji sun zo mutum wane ne a wane ne za a baya ga annabi kuma dai ya ce shi dai zai yi addini amma ban da ba dai ta hanyar wannan ba dai ta hanyar wannan amma yana son addinin musulunci amma ban da wannan ban da wannan to shi ne fa in zararta in kun goce bayan hujjoji sun zo muku fa'alamu anna Allah azizun sun Allah buwaye ne ka wani ba kun tsere ba ne kun yi abin da kuke so bayan hujjoji sun zo muku mutum ya karanta cikakken bayanin cikin tafsir na bai ga ayon wani mun yanko ne da shi zai sha mamaki ashe ɗan adam ya kai irin wannan taurin kai amma dai haka abin dai da ya faru ke to me ya rage bayan hujja ta zo mutum ya ce ba abin da zai yi rage da aya ta gaba har yanzu na illa an ta tehu har yanzu na illa an ya tehu wallahu fi ziralin minar gamani wal mala'ikatu wa bi al'amr wa ila allahi turja'u me suke jira kuma me suke jira in banda Allah ya zo musu wannan haka ya zo a luga a lugace an yi haka yawon lahu Allah ya zo musu to amma duk abin nufi shi ne al'amarin Allah ba Allah ya zo ba kamar waje a rabuka wani malaku saffan saffa ubangijinka ya zo da mala'iku sabu sabu bayan nufin zai zo yana takawa ne mala'iku suna biye da shi saboda idan aya kuma magana yadda muka saba bai bisa ka'idan magana idan kai magana ta zama ba za ta ɗauki ma'anar ta na luga saboda wani dalili to sai sai ya sa sai ma'anar ya sarrafa ya zuwa kuma tun tun da ayoyin alƙur'ani ba karo suke ba tare suke tafiya akwai ayar da ke cewa laisa ka mislihi shay saboda haka idan aka ce Allah ya zo tare da mala'iku ka san ma'anar Allah ya zo wani abu ne saboda ba zai yiwu ya zo yana takawa da kafa kamar halittar da aka wule shi ka nufin shai saboda haka yana nufin al'amarin Allah ke to barnata na ma ita wannan ayan ta ma fi kama da zahiri a abin da ke tun da wani fassarar yana nufin azaba hal yanzuru na illa an yi ake yawan wallahu fi zulalin min al-gamami wal mala'ikatu qudira me suke jira sai dai ainihin al'amarin Allah ya zo musu a duhun giragizai zulalar shi ne zulalar inuwa zulalar inuwa inuwan girgije wani mala'ikatu akwai kira wani mala'ikati in ka ce wani mala'ikatu su masu zo ke da mala'iku su masu zo da al'amarin Allah ke nan kuma ya kama a gaba a hukunta al'amarin me suke jira bayan bayanai sun zo musu sun karyata suna jiran mene yanzu suna jiran sai dai hukunci kenan sai azabar Allah azabar nan ta zo musu maktata ta zo musu a sifan su ga girgije ya haɗu ya zo su tsammaci ruwa ne ya zama hukuma ko kuma ainihin ra- ranar alkiyama suna zaune suna jira ainihin ya kasance rannan a zo a yi- a- a zo a yi musu hukunci ga wata suna gani ko kuma bayyanan ƙa'ida a shi ma al'amarin Allah ne na'am akwai mutane masu da mutane ke cin kone tasbihi inda mushabba mushabba wani duk da suka fi ayo irin wannan sai sun sai sun sai sun ɗauki wata ma'ana ta daban saboda za ma su su su yadda yadda kwakwalwar su ke sawara musu da kuma a immatin jawar da suke bi dama dole su fanta tun daga inda aka ce abi a ɗauki ilimi suka ce ba nan za su ɗauka ba saboda haka mushabbaha su suna cewa su za a cikin haddasa sai wasu na rubutawa cewa Allah ne zai zo a girki ana ɗauke da shi sai ya zuba to nan aka ya ce hal yanzuru ne illa an ya fi yahu wallahu ya ce ai ya ce amrun lahi au ba'sa al'amarin Allah ko kuma azabarsa fi zuralin jam'i zulla wa hiya ma azallaka da abin da ya rurrube ka ya maka inuwa wai rurrube ka shine a min al-gamami na girgije yace min ashabil abin alladhi huwa madanatul rahma wanda shine na girgije fare wanda ake tsammana rahama ne ke da sai zo zo fa idza ja'a minkum al-azab kana as- as'ab in azaba ya zo daga inda ake tsammanin rahama zai zama ya fi tsanani kamar yadda ya je ma mutanen ad wanda suka hango girgi suka ce haza arudun mutum sai ya zama azaba su suna tsammanin rahama sai ya zama azaba ne wal mala'ikati anan ya ce wal mala'ikati wa ya'til mal wa ya'til mala'ikatu in qura'a bir rafi na karanta da rufa wal mala'ikatu in an ta an ya tiya kumullahu ma'ana ya tiya wa amrun lahi wal mala'ikatu mala'iku kuma su zo ke ko kuma wani mala'ikati an dan fara shi akan zulalin minar gama fi ya yi aiki a kan shi wani mala'ikati da kuma mala- mal- mala'iku su ma kamar yadda gira-gira za su zo musu da azaba su ma mala'iku su zo musu da azaba a cikin uyun akhbarul wada da kuma a cikin tauhid a Sheikh Saduk daga Imam Rida alayhi salam illa an ya'tiyahumullahu bil mala bil malaikati fi dhulalin min al-qamar wannan wannan ruwayi Imam Rida ya ce abin da yake nufi kenan illa an ya'tiyahumullahu bil malaikati fi dhulalin min al-ghamam me suke jira sai dai Allah ya zo musu da mala'iku a giragizai wato so kuma su da azaba ya ƙala wa haka za na zana ya ce haka ta sauka wato na ma karatu hal yanzu runa illa an yi a fiye kuma lafi fi zurarin minar gamami amma ma'ana ma'ana mun sha karanta wannan karka ce ana magana da tarihin ƙura ba mu magana da tarifin Qur'an ba mu yarda da akwai tarifin Qur'an ba in ka ji an ce tanzil ne ko ta'awil aka ce tanzil ne ma'ana ta sauka da wannan ma'ana ta'awil ko an awwala ne ta yi magana kan kaza sai aka sa ta a wani ma'ana sai zama ta'awil kamar wani zaban abin da makaranta muku dangane da fa'in zalartun din nan na kawo batun imama amirul mu'mini tanzil ne ko ta'awil ta'awil saboda tanzil akan wani abu ta sauka da amma kuma ma'anansu ɗaya bayan hujjoji sun zo maka duk da ka ce ba ba za ka ba to me ya rage sawa'un na kafiran maka ne aka aka kawo musu hujja kan tauhidi suka kiyarda ko ko mumini ne aka kawo mishi hujja daga annabi ya kiyarda akwai bambanci ɗaya kaga in lokacin da ta sauka tana magana kan kafiran da aka kawo musu hujjoji da suke yi amma an kawwala ta akan muminan da aka kawo musu hujja daga annabi suke yi in tafiyar ta ma'anar ta zuri kawai ke saboda haka idan muka in yi in aka ce haka za unzilat ma'anar ta akan wannan ma'ana an bayyana ai kaga ma'ana ta sauka akan ma'anan illa an ya'tiyahumullahu bil mala'ikati fi zulalin min al-qamar ma'anan ta ke wato me suke jira sai Allah ya zo musu da mala'iku a a inuwan giragizai wato a giragizai zo kamar yadda nace ko dai su zo da azaba a nan duniya ke ko su zo ranar ranar lahira wajen hukunci kenan ko kuma su zo dauke da kayan a jiran lafarai duk wannan ma'anoni duk mai suke jira bayan an riga an gaya musu gaskiya sai wannan وقضي الأمر وأتم الأمر إهلاكهم وفرج منه أكل جمع أكل حكمة الأمر معناه أكل جمع أكل تكع الأمر هلك كاسو أكل جمع الأمر أن جمع أن هلك كمان إن كان زلل من الجمع من الجمع كيرجي زي زي زي عذاب يسوك عذاب هلك kamar yadda ya sauka wa mutanen Ad وإلى الله ترجع الأمور kuma al'amura suna koma ya zuwa ana komar da su ya zuwa akwai kira'an tarji ulkumu umur umur din suka koma kenan al'amura suna koma ya zuwa ga Allah ko kuma ana komar da al'amura ne zuwa ga Allah turji ko tarji tsaddicin tarji ulmur amma suna koma ya zuwa Allah ko kuma ana komar da su tarji in ka ce turji'u turji'u za ka ce in ka ce kuma ta tarji'u to za ka ce tarji'u ne ba tarji'u tarji'u ba tarji'u da ya ka kasar ji da yadda ya dai zuwa wannan kira'a ne amma duk sai a ma'ana duk bai bai zaɓa ba ko ka ce tarji'ul umur ila lahi tarji'ul umur al'amura na koma ya zuwa ga Allah ko kuma ila lahi tarji'ul umur ana koma da al'amura ya zuwa ga Allah duk ɗaya ƙarshe dai za a koma wajen wane wajen Allah saboda haka ne ma wannan ayan take da ma'anar saukan azaba a duniya ko kuma hukunci gobe kiyama a lahira kuma duk bai baki duk a kowane duka ko yin saukan kasu ne suke jira azaba da zo musu a nan duniya a cikin tafsirin imam wannan na ga cikin tafsirin imam ya ya kama bayani akan wannan inda hal yanzuruna ya ce ainihin hal yanzuru na haula al mukazzibuna ba'da idahi idahi na lakum al ayati wa'annan masu karyatawa bayan mun musu bayani ayoyi suke jira wa ma'azirihim bil mu'jizati dun mun yanyanke hanzarin su hanzarin su da mu'jizoji me suke jira illa an ya'tiyahum illa an ya'tiyahum Allah fi dhurrin min al-sama abinda suke kira ke nan ya fara goshin maganan da cewa ainihin kafin nan ya ce ainihin kalan imam alaihi salam ba kun fi ruwa cikin tafsir imam kun kai sai ne hal yanzuru ne illa an ya'tiyahum Allah fi dhurrin min al-sama tafsirin imam kan da ku fara zuba a kan magana gaba ne kaɗan har yanzu rona gaba ne kaɗan nan sha- shafin takarda ɗari shida da talatin da shafin net ɗari shida da saba'in da ɗaya hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu idza lam yakmatu bil hujjatil wadih shine nan ne imam alaihi salam ya ce lamma faharahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinjaye su da ayoyin su da hujjoji ya ka kawo musu hujjoji akan tauhidin Allah ke da kuma annabci ya rinjaye su zan ba su da wani hujja yanzu ba su iya karyata samuwan Allah da farkon su shi ɗaya ba kuma ba su iya karyata annabcin manzon nan ba sallallahu alaihi wasallam saboda hujjoji sun sun sha ƙarfin su وقطع معاذيرهم بمعجزاته يقوم ينكي duk hanzarorinsu da mu'jizozinsa a ba ba abu kuma iman wasu sun saka su imani wa kafara alaihi iktirahatu bakara sai wani sun suka kirkiro masa suka kirkiro kirkire kirkire na na bata wato suna kokarin su inda gaske ne kai annabi to kai ka kai ka wato in ba ka yi ba kai ba annabi ba ne cikin abin da suka ce shine abin da Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul isra muke zuwa suratul isra daga aya sai ga suka ce wa qalu lan nu'mina laka hatta tura lana min al-ardi yaqua aw takuna laka jannatun min nakhirin wa inabin tufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa 'alayna حتى تسكن السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ba za mu imani da kai ba sai ka ko mana da makokogon ruwa daga ƙasa wato ainihin su mutanen makka ne kuma ka san yadda maka ce tsakanin hamada da duwatsu to yanzu a ƙuƙugo musu da ruwa kaga ainihin sai a ƙuƙugo da ruwa sai kawai fito ba za ta kawai yana mafukugan ruwa ya fi da ruwa ya kullo kawai ya dinga kwararowa duk ya jijjika a ƙasa ɗin nan duk kasu zaɓa kuma ka ba su da gonaki saboda tsakanin duwatsu ne da yashi sai aka kogo da ruwa duk yashin nan ya ji kamala ya ji jike duk ya zama gonaki kadama kawai male male duk su noma alkama ma da da dabino lafiya lau to in ba haka bane shi ba annabi bane in bai wannan ba aw takuna laka jannatun min nakhirin wa inab ko ya zama kana da gona na dabinai da inabobi wa tufajjira al-anhara khilalaha tabjira ya zama kana da ruwa na bugowa a ciki ya zama yau yanzu muga kana da lambu ga shuki shuki iri iri dabino ne inabi ne roman ne menene wanda muka sani da muka duk na kasashen wajen ma duk gasu kuma ga ruwa na fara ko ina kadai mai wannan irin gona akwai irin ta duniya ce a duniya ba irin kuma a cikin wannan amana ta tsaro a cikin wannan lallai wannan annabi auta tsira sama kama za amta alaina kisba baki ko kuma ka bantaro da sama ka rumtumo da shi nan ƙasa a kanmu kamar yadda kake cewa sama za ta fa ta faɗo din auta ta atiya billahi wal malaikatu ko ka zo da Allah ma da mala'iku din gaba da gaba mu su da Allah da kake cewa ga mala'iku to kaga in bai to ka zo da Allah din ba ki kaga in sun fafaro yayi tsanani ka zo da Allah din da mala'iku mu gaba gaba da gaba ga mu kasu wannan shine Allah ya yi gashi na mala'iku ga mala'iku ga wani to ka gashi nan shine wa'anda kake faɗa to wa ba ka kare ban ka duba cikin isra za ka ga ainihin ma ba su gama ba ma amma suka ce kuna laka baitun min zukhurufin ko ya zama kana da gidan zinari autar ka'ila sama ko mu ga muna kallon ka ka tashi sama haka bace ka can sama ka kai walan nu'mina lurqika ba ma za mu yi dan ko ka tashi sama hatta ta tunzil alaina kitaban da ko sai ka zo mu da takarda mu taba mu ga kun ba irin takardar duniya tashi sama ya dawo kuma gashi ya zo da littafi daga wajen Allah mu taɓa mu gani wannan ko dai dabara kai ka je ka samu fatan barewa ne ka zana mishi wa'annan abu mu tabbatar zanen daga Allah ne to shi ne to wanda ya fi duk girma ce a iktirahin tun da yake an buge su da hujja shi ne kai ba manzon Allah ba to ba ka ba in kai manzon Allah ne to ka zo da Allah da mala'iku in baka yaka nan ba kai ba manzon to tunda suka ce haka nan da sauran abubuwan da suka ambata suka ce illa an an sai Allah ta'ala ya ce to me suke jira kun bayan duk bayanan da aka yi musu da hujjoji hijira illa an yafe wa Allah fi dalilin suna jiran su kai sai ce wa ta'tihi mul mala'ik kama kanu iktaru alai wannan ko kuma yace to wato suna jiran ne a zo da mala'iku kamar yadda suka maka suka kirkira maka suka ce a zo da mala'iku iktaru al mahal fi dunya bi ityanillahi alladhi la yajuzu alayhi al-ityan sun kirkiri a duniya na abin da ba zai yi ba na zuwan Allah wanda bai halatta ba a haƙƙin Allah a ce Allah ya zo idan ka ji an ce Allah ya zo ma'anansa al'amarin Allah don domin shi laisa kamar sarki shai ba zai su ko suna nufin ya zo ne a siffan mahaluki da gangan jiki da iyaka su ga wani halitta halitta wanda zaka abin da zaka iya gani da idan ka gashi yana da iyaka menene wannan ku gaya mini halittar Allah ne shi kuma dai suka mita bi shi muhalifatu lil hawadith ba da wazai tsafar da ma'lukat ma'lumi ne ce Allah ta'ala ya bambanta da abin da ya halitta sabawansa da abin da ya halitta wajibi ne haƙƙin saboda haka idan idan da za a zo da wani da wani da wani sifa da tsawo da faɗi da nauyi a ɗauko shi a zo da shi a ce haza ilahu in ka bai hankali me zai ce sai ce a wannan halitta Allah haka aka aka samiri ya fito da Egypt ya ce haza ilahu kuma ilahu Musa fanasi suka ce wannan ne tsamar da mu daga ruwa shi ne sai na mawa sai suka mishi to wanda ke da hankali ya san cewa mustahili ne Allah ta'ala ya zama yana da iyaka mustahili ne ya zama yana da hayi yana da tsawo da fadi mustahili ne ma ya gari za ta zurkul absar wa ya zurkul domin wa'annan sifofin halittarsa ne ba sifofinsa ba ne to yanzu suna su a nan duniya sun iktirahin mahal abinda ba zai ko abinda ya koro ga Allah shine na zuwa da Allah alladhi la yajuzu alaihi al-ityan wanda bai ba zai halatta gare shi ya zo ba zai yi Allah ya zo mustahili iktirahin al-batil fi ityan al-mala'ika da kuma iktirahin su batacce na zuwan mala'iku alladhi la ya'tuna illa ma'a zawali hadha ta'abbud wanda ba su zo ba nan mala'iku suna zuwa su za su zo su mala'iku suna karɓar ke zuwa amma in kaga mala'iku to a ainihin taklifi ya ƙare wanda duk idan ka yi ga mala'iku an gama assalamu alaikum sai mun go da idan ka yi ga mala'iku an gama an fahimta to kaga abin da yake yau mai raunar da mala'ikata za ku kira yau mai kai kulu da hijiran majira za su ga mala'iku kenan kaga mala'iku tambaya za a iya ganin mala'iku na bai a yi gurin to amma kamar da yake cewa annan la ya tuna illa ba da zawa da hadar ta'abu ba su zuwa sai bayan gushewan wannan ibadantarwa an ba an bautar da kai da gaibu alladhina yu'minuna da kai imani da Allah da manzansa da mala'ikunsa da abubuwa wa'ansu to wa'annan mala'iku gaibu amma hankali zai yadda akwai su amma in in ka ka gan su to ta'abbudi ya ya kawo ƙarshe sun zo ka ɗaukar rai to a lahira ku za a ga mala'iku a cikin aljanna za a ga mala'iku a cikin yan wuta ma za su ga mala'iku suna masa azaba kaga bayan gushewar ta'abbudi ne ake ganin mala'iku da kalifi ma to sai ya ce wakina wuqu'il halakin zalimin bi zulmin yayin da halakan azalmai da za a zalunci su ana ganin mala'iku in suka ga mala'iku an gama ba su dawo su ci gaba da rayuwa ba kuma da suka a mala'iku suka halaka su ai sun gan amma da nan an gama da suka ga mala'iku shi kenan an gama wa waqtuka hada waqtu ta'abbudi la waqtu maji'il amlaki bil haq wannan lokaci naka lokacin ta'abbudi ne lokacin ibada ne ba lokacin zuwan mala'iku da halaka ba ne yanzu yanzu ana ana ana kiran mutane su imani su aikin kirki tambaya lokacin jaza'i ne ko lokacin ibada ne yawa lokacin ibada ne yanzu saboda haka ana su ku abinda suke so jaza'i a kawo jaza'i kuma za a kawo jaza'i amma ba sai a kawo don sun kira shi yanzu sai lokacin sa ya hukum fi ikrahim maji'ul amlaki jahilu wannan abin da su jahilai ne a ikrahin zuwan mala'iku su jahilai ne ba sun cewa ran da ainihin mala'iku suka zo an gama ba yau mai yaronar mala'iku la bashira yau mai idan wai kulo na hijiran majuwa ran da suka mala'iku da na mara nan ba albishir bane ko za su ce ina ma ba su kwanta sun za su zo da halaka ya to me suke jira ma'ana suna jiran su ga mala'iku ne ko bai al'amuru a hukum ko al'amari ai ai hal yanzuruna maji al mala'ikati fa idza ja'u wa kana dhalika wa dai al'amru bi halaki to me suke jira sai zo mala'iku in mala'iku suka zo sun zo da halakan su ne su suna cewa ne ainihin a kawo wannan abu a kawo to in Allah ya zo da al'amarinsa mala'iku suka zo da halakarsu to da ce ya ƙari an gama a cikin ƙummi daga imam baki ya ce imam baki wa alaihi salam yake cewa qala inna allaha idza bada فذاله أن يبين خلقه ويجعله لما لا بد منه أمرا أم أمر مناديا فاجتمع الإنس والجن في أسرع من أربعة عين yace al'amarin Allah ta'ala in ya in ya so ya bayyana ma halittarsa ya bayyana ma halittarsa al'amarin sa ya zo da rokumci kenan sai ya tattara ya so tattara halittarsa zai sa zai umarci mala'ika ya kira ya tattara aljannu da mutane mutane da aljannu a mafi karancin kibtawan ido sannan ya umarci sun ma'azana lissama a duniya fatan zuru sannan ya umarni ga saman duniya ta mata sauko wato mu abotan ta ke sannan bayan wannan mutane sun an tattara sannan a sauko da ma'abuta sama ta ɗaya sannan ma'abota sama ta biyu su kuma sun nun kowanne ya nuka ma'abota sama ta ɗaya sun nunka ma'abota sama ta wannan ƙasa da muke ci sun nunka su sannan kuma wanda suke sama ta biyu sun nunka wanda suke sama ta ɗaya na sama ta uku wanda sun nunka sama ta biyu haka har a sassauko da ruwan sannan kuma bayan wannan al'amarin ubangijinmu ya zo shi ne da yin hukunci da mala'iku su zo a yi hisabi ke kaga wannan kuma yanzu rana da kyama ke sai mana ku ce zuwan al'amarin Allah zai iya ɗaukan ma'anan hukuma a duniya ko kuma hukumci a lahira kuma wani ruwan yana nan tafi manje ilkaye kokole al'amur a hukumta al'amari sannan a umarci mai kira ya kira ya ce ya ko jama'an aljannu da mutane in wannan ayan albarai ya amma shan jinna waɗansu in istanarun an tamfudu min alƙada samatar alfanfudu la tamfudu na ibadu ainihin sannan a cikin yanzu in wani zai iya keta sassan sama ya guje mai daga rutsa wanda aka yi da shi za a yi sabi to ya yi da shi ne sannan ko ba mai iya ba mai hujja a cikin a cikin ayashi daga gare shi kire imam bashi wa alaihi salam yake cewa dangane da wannan aya al'amarin Allah zai sauka a ƙubbobi bakwai na haske ba za a san awanne yake ba wannan kuma yana maganar nuzulul qa'im ke don shi ma zuwan nuzulul qa'im shi ma ainihin karshen al'amari ne gare su ba za a san awanne yake ba zai sauka a bayan kofa cikin wani ruwaya kuma ka'anni bi qa'im ahli baiti qad ala najfakum fa idza ala fawqa najfakum nashara rayat rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar ina ina ganin ƙa'im a yaren ƙa'im din yaren gidana ya ya ɗaukaka birbishin najaf najaf najaf sunan gari ne wala ala najaf kuma najaf kuma da kufa da najaf duk kusan gari ɗaya ne wuri ɗaya ne ana cewa asalin sunan najaf najafin minar ard ne tudu ne ko kuma naharun jaf sunan dai gari ne da najaf yanzu fila an haka ma kofa to a daidai nan ne daidai to ba ga kamar ina ganin shi ya ɗaukaka birbishin na jafa fa idza fa na jafakum in ya ɗaukaka birbishin na jafakum ku na shara rayata rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai buɗa tutan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza na sharaha in in in hafat alaihi mala'ikatu bakar sai sai mala'ikun badar wanda suka taimaka ma annabi a yakin badar sai su sauko wa qala innahu nazilun fi qubabin min nur hina yanzuru bi taharruku a wani ra'ayi zai zai sauka a kubba na haske yayin da zai sauka a bayan kuba alal faruki yawo akan hanya faru yawo sunan hanya fa hadha hina yanzuru eh wannan kuma yayin da zai sauka wa amma qudiyal amru fa huwa al-wasl yace kuma yankin abin da yake nufi da qudiyal amru an yanke hukunci shine wasl alal hukum sanan sun mu alal hukum wanda zai zai zai rubutu akan akan hanci ko da yake kurkum anan yana da yana nufin kamu a kurkum yana nufin kamu a hanci kamun giwa giwa take da kurkum hanci da dogo hanci an kama giwa ta hurɗo mai an kama ta inda ba ta karka ba ba suke ma'ana amma ma'alumi ne cewa zai zane a goshinan mutane yosumu yau mai yosumu kafir ranar za a yi ma kafiri wasa zane bai fito ƙwarƙwarƙwaro a goshinsa aka yi mishi zane da zai fito kwarwaro a goshin sa an rubuta kauna sa alu baki fa ra ya bambaro ba zane ne ba ballantana ma a kankare fatin jikinsa ne zai fito da shi zai tsago zai zama halittacce ya yi bambaro kauna sa da alu baki da fara a goshi to kaga qadiyar amr kenan wannan yana ne cikin cikin alamomin karshen sa'a in an zo ainihin bayan an ɗauke takalifi lokacin da aka ɗauke takalifi ko mutum ya isa fare ba za ga masa an riga an ɗauke takalifi yanzu yanzu idan mutane suna zaune a doron ƙasa suna cewa a kawo kaza a kawo aya ne turan da ƙarshe ya zo aka yi alamomin kyama su aka yi burin farko to daga nan kuma wane ne bai zai bi imani ba kowa zai imani amma imani yana da amfani bai da amfani kaga yanzu ne lokacin da ake kiran ka ake kakafa maka adilla da barahi har an baka hankali to lokacin da zai amfani ka kenan hankalinka ya nuna maka wannan abin da ake gama gaskiya ne ga hujja ka gani ka tabbatar da gaske to amma aksarul haqqi fi kamar yadda amiru ne yake cewa aksarul haqqi fi ma takrahu mafi yawan gaskiya akan abin da abin da ba ku so gaskiya ba lalai ta daidai da muradin ka ta daidai da abin da kake so a bisa gaskiya ma idan gaskiya ta daidai da abin da kake so to ba ta zama muhallin jarabawa ta zama muhallin ibtila'i ita mai jarabawa ba sam sam kana jin yunwa kana jin an kawo abinci mai daɗi an kawo ruwan sanyi aka ana jaraba ka aka ce ci ka sha wannan jaraba da wahalar ci ainihin da nan 90% ko 10% a 100% ba za ka samu saboda ga makarar cikin wa kuma an ce ci an jaraba ka jarabawa shi ne ainihin a ce inna Allah mubtalikum bi nahar ba man shi arzo min ku alaysa minni to kaga jarabawa ke kana jin kishi an ce ga ruwa makarkashi a tsara haka fi mata karawo da mutane sukan so gaskiya ta dace da abin da suke so to yanzu bayan bayan barahin amma ya nuna maka ga gaskiya hujjoji sun nuna maka gaskiya sai ka ce a a kawo maka kaza wato suna son su kore bin annabi ne saboda ya saba matsayin sun ga idan suka yarda da abin da annabi yake faɗa me yake nufi za su imani da shi in suka imani da shi sun zama mene mabiya shi kuma annabi ya zama mene shugabansu to ba su yarda da ya zama haka ba tamamin kuma kamar yadda muka awala shi na bayan bayan bayan sun imani da annabi da Allah da annabi ko ɗau'an ko karfa ko ɗama to yanzu kuma an sake masu wata jaraba an ci ga wanda za su suka duba suka hujjoji ya nuna shi da ɗan ba shi sai suka yi sai suka yi to mene suke jira bayan barayin sun bayan sai wannan imma azaba a duniya wa imma hukunci a lahira wa'inna ma kafin nan ƙarshen takrifi ya zo a doron ƙasa bayanan ƙa'i a rubuta a gama komi a rubuta mutum a goshinsa a ce ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne a rubuta baro a lokacin sai dai sai dai sai dai a rubuta wani kuma shi kuma Allah ya fito shi kuma ne aljanna kuma kuma ba wani abin da za a yi qadiyal amr an hukunta al'amari to nan faizu kashiya nake cewa la'allal marad an an an annahu yanzil ala amrin yabruqu bayn bayn al-mu'min wal kafir ba mai wa abin da yake nufi shine zai zo da al'amarin da zai bayyana tsakanin mu'mini da kafir wa amma ma'ana da qada al-amr imtiyaz ahadukum ala al-akhar da wasmi ala al-kafir kafir wa zalika raj'a wannan kuma zai aku a raj'a ne shine to wannan da yake nan akwai to shi ke nuna ya wadata in sha sai magana ta gaba salbani isra'ila kama ate na min ayatin bayyana wa man yubaddil ni'mat Allah min ba'd ma ja'a fa inna Allah shadidul iqab tambayi bani isra'il makam da yawa mun ba su ayoyi bayyana wannan ba ana farko da ana magana ga muminai ne wanda ga mutanen da suka ga wannan annabi ba aka ce to kuma bani isra'ila tambaye su mun ba su ayoyi ayoyi masu bayani ayoyi daban-daban wato kenan hidabi ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi amma ana nufin mai hankali an bayyana wannan annabi da aka turo shi kafin shi an turo annabawa tambayi bani isra'il kuma an masu bayar ko kuma ainihin yana nufin asatan da tambaye su dangane da ayoyin da aka saukar dangane da mun ba su ayoyi masu bayani da tauhidi tauhidi akan tauhidi da kuma shaidawa akan annabcin muhammad sallallahu alaihi wa mun yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'a wanda duk ya musanya ni'imar Allah bayan ta zo masa ga abin da Allah ya ce ai shi kuma sai ga ya saba ma muradinsa sai ya ga shi ba haka yake so to sai ya ga kuma yanzu aya din nan in aka ci gaba da karanta ta za ta zama hujja a kan sai ya jirkita kamar yadda su bane isra'ila suka su suka ga ayoyin da suke magana dangane da wannan annabi da sun yi wata da ta su suka jirkita yanzu 'yan baya da suka gaji littattafan nasu ba su kawo ba wani abu to wanda duk ya misanya ni'imar Allah ni'imar Allah da shari'a kenan shari'ar da ya bashi wanda yake shine mafita gare shi duniyar sa da lahira sai juya ayoyin da suke cikin attaura wanda suka aka saukar daga wajen Allah wanda suka faɗi sifofin wannan annabi wanda baya so bisa ilmi ya sani sai ya ce ya juya to wannan menene fa inna la shadidu kam Allah mai tsananin hukuma ne gobe kiyama Allah ta'ala ya ya sa shi azaba ba fita gare shi nan yana cewa ainihin tambayi bani isra'ila dangane da yawa mun ba su ayoyi bayyana yake mu'jizozi mabayyani hannun annabawa daban-daban wannan ishara ne a cikin bai zuwa ga aibin da ke a taura wani shaida da ingancin annabcin muhammad sallallahu alaihi wa a cikin kafi daga imam sadiq ya ce yakan akan karanta kam ate na min ayatin bayyana wa minhum man amana wa minhum man jahal wa minhum man aqarra wa minhum man baddala wannan shi ma irin abin da muke cewa tanzir ma'ana ainihin mun ba su wannan sharhi ne ba ainihin ma'ana ka tambaye su da yawa mun ba su ayoyi amma daga cikin ayoyi kuma min man amar da su akwai cikin bani isra'a akwai wanda ya imani da ayoyi wa minhum man jahada daga cikin su akwai wanda ya musanta wa minhum man man aqarra akwai wanda ya furuci ya tabbatar da wannan ya ce ya haka ne wa minhum man baddal da wa kuma kuma da canza aya ya sa wani abu da wanda koyi wa man yubaddil ni'matal lahi wanda duk koyi bayyana ya biyo musanya ni'man Allah wato ayoyin da yake su ne sababiyan shiriya da tsira domin shi ne ni'man da ya fi kowane na ni'man a a halicce ka daga rashi ni'ima ce ni'imar a baka lafiya a baka tsawon a yaro taka da dukiya da sauransu duk ni'imomi ne amma ba ni'iman da ya fi a nuna maka shari'a wanda yake shi ne tsiran ka to wanda ya canza wannan ni'ima din saboda ya ga shi ba abin da yake so bake saboda dan abin duniya da zai samu sai ya musanya aya min ba da ma ja'ar bayan wannan ni'ima ta zo masa ya gane cewa eh wannan ita ce makata ita ce hanya shi kuma sai ga amma shi ba haka yake so ba kaman wala ta tabi uku ta wata shekara fa in zarartu shi wannan ya ga ni'imomi ya kuma ga abin da ake cewa kuma shi kuma ba haka yake so ba sai ya juya to fa inna allaha shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ana ga mai irin wannan aiki dangane da kamun nasu wannan miqdarin ya wada wato ainihin wannan ana ce musu kenan an su ma haka suka yi kuma wannan yahudawa wannan al'umman su ma haka suka yi sai dai shi shi alqur'ani baya ɗaukar musanya ba ya canza shi sai dai an canjin fasara tanzili da ta'wili to an jujjuya ce aya cikin karatunmu na wancan da muka mutum ainihin wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu da kuma wa minan nasi man yashri nafsuhu ibtida'a mardatil mutane to duk in ka duba za ka ga wannan an ce maka wani mutum ne da ba san shi ba ta sauka dangane da shi sunansa Ahmad bin Shuraik wannan kuma minan nasi man yashri nafsuhu kuma aka ce shi ma wani mutum har ma da yake akwai business na na yin fassara an ce ma'auya ya nemi wani mutum wanda ya masa hadisi ya ce wannan ta sauka dangane da abin ومن ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وشبه على ما في قدره على الدكتور ya sami wani mutum ya ce mashi hadisi ya ce ta sauka ne dangane da sai ya ce masu kai ai wannan zai wahala sai ya ce dinari ba shi dinari ko ce kai dubu gaskiya ce ba sai ya kara mashi dubu ya ce kai lallai ba zai ya ƙara masa dubu dubu uku ya ce kaki ya ƙara masa dubu uku ya ce kaki wuta ba zai ci sai ya ƙara masa dubu biyar sai ya ce kuwa nan kuwa sai ya mashi hadishi sai ya mashi hadishi dubu biyar dinari dubu biyar ya ce ta sauka ne da amma kuma wannan duk da wannan jirgin bai wanzu ba don ba wani daga cikin cikin ama da yake rubuta a tafsirin su yake haka amma sai dai ana da labarin an biya wani kuɗi ya yi wannan ya wannan hadisi kaga ko ba komai irin wannan zai nuna maka yadda aka yi tabdilin ma'anoni amma su bani isra'ila su ayan suna iya cire aya sosai amma allah bai yadda a cire ayan alkur'ani ko kuma a ƙara allah bai yadda ba da ainihin ya yadda ai shi kenan addini ya rushe alkur'ani ma'asumi ne tunda allah manzo allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inni tarukum fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadru to ya nuna kenan bayan da za a yi alkur'ani ya zama akwai zarara ba ta yi ba ta min bai ne dai wala ma da ba duk masumi bane ba za a ce in ka rike shi ba za ka bace inda bata a cikin shi ka ai ba da ai ba za ka bace ki saboda ka alqur'ani nan yadda yake haka Allah ya saukar da shi kuma ba za ba wani wanda zai iya canza shi to kuma an hada mu da abokin gwami shine itira shine itira masu cewa sunna ne sun sa wauta don sunoninsu ba masumai ba ne su kan sun sani don haka ma suke da rija su suka nan ce wannan ce wannan ba ingantacce ba ne ya za a danganta ka da abin da yake ana iya samun shi ba ingantacce ba alkur'ani akwai ayan da yake bata inganta ba dukkanin alkur'ani masumi har to hadisi ba har sai ai wanda suke ce masa yi sai a dawo ana rigima to ya za a dan fara ka irin wanda irin wanda dole abin da a ɗan baraka da biyayya gare shi dole ya zama masu na'am akwai hadisai masu ne amma ba duka da kai ka san kai kana gane masu ne ba masu ne a cikin hadisi ko ko wani zai gane wani zai gane maka duk har yanzu su a wajen su suna da littafan da suke ce musu ingantattu amma sai su dawo suna shakkun ingancin wani abu a to kaga baya za a ɗan fara maka shiriya a nan abin da yake bai tabbata ma alkur'ani tabbatacce ne to itira kazalik su masumai ne da masumai biyu aka buwa maka kaga to su suna iya su bani isra'ila ke cewa suna iya suna iya cire aya su dasa saboda su aka ba su rukun ayoyin muku ba Allah ta'ala bai ba mu rukun amanan ayoyi ba shi ya kasance ayoyi amma an ba mu rukun amanan fassara ko ba lura ba don shi amana ne a ilimi amana ne kuma da yawa suna cin amana don son rai su ga cewa ga abin da ya bayyana masu su juya to su bani isra'ila ce duk wanda ya duk wanda ya juya ni'iman Allah to Allah mai tsananin hukuma ne ma'ana zai masa hukuma wanda babu kamansa saboda ainihin shi ya ga gaskiya ya fahimta amma baya so maimakon yi shiru sai ce ba haka ba sai ɗauko ayan sai ya murguɗa